Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Al-Husaini radiyallahu anhu Maiduguri za mu tashi yau a cikin shuruɗus siha na wannan littafi mai albarka yake mun riga mun gama magana akan shi tasawuf shi Maulana Sharif radiyallahu anhu ya raba littafin gida biyu a farkon annajul hamid ya yi magana ne akan abin da ya shafi tasawuf daga nan yanzu kuma muna ta ƙarshe-ƙarshe ya koma magana akan abin nan fikko ɗariƙa to yau kamar yadda muka karanta shirutul amma na ɗariƙar tijaniya shirutul ɗariƙatil amma muka gama to yau za mu ɗora akan shirutul siha shuruɗu tariƙa al'amma yana nufin lokacin da za a ba ka wirdin tijaniya za a yi ardi gare ka na wasu shuruɗu a bijirar maka da su idan ka ɗauka sai a ma'izini in ba ka ɗauka ba kuma babu dole dama to wannan kuma shuruɗu siha ba maganan in za a baka ɗariƙa ba ne a sharuɗa ne na bayan an baka ɗariƙar idan za ka yi wirdin to shi wirdin yana da sharuɗa ba wai sharuɗan karɓansa ba wa'incan da muka karanta sharuɗa ne na karɓan wirdin yanzu kuma sharuɗa ne na karanta wirdin kuma shuruɗu siha daban da shuruɗul kamal za mu zo mu yi shuruɗul kamal a gaba immediately daga shuruɗu siha za ka ji ana cewa shuruɗu wujubin ko shuruɗu sihatin ko shuruɗu kamalin to kowanne da matsayinsa da gurbinsa shuruɗu siha ma'anansa shuruɗu wujubin daban shuruɗu sihatin ma daban to haka shuruɗu kamalin to shuruɗu sihatin in dai bai faru ba ɗaya bai faru ba to sai an sake yi totally bai yi ba kawai wa'annan sharuɗa da za mu karanta guda biyar ƙwara ɗaya idan dai bai faru ba to babu wirdi kawai sai ka sake shi jabru baya aiki ana saboda haka ya kamata a fahimci abubuwan haka kuma a sauran ibadu wannan harka ce ta tasawuf muke magana a kai cewa wato karanta wirdin ɗarika to haka nan inda sallah ce ma da kaji an ce ma shuruɗu sihatin to fa wannan shuruɗu sihatin din idan ba su faru ba sallar nan ba ta yi ba kawai sai an sake ta an fahimce ni yawa wayan su shuruɗu wujubin ne shuruɗu menene su ne wanda kila su wayan su abubuwa za su gyara su haka su har su aikin haji akwai abubuwan da in har ba su faru ba aikin hajin bai inganta ba akwai abubuwan da kuma in an yi su akwai abin da za a yi ya gyara cika ne kawai bai yi ba kamar shirutu kamalin kenan saboda haka za mu duba su su su biyar ne awwaluha na farko cikin sharuɗa na ingancin karanta wirdi الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء أو بالتراب على الحد الشرعي الطهارة من الحدث الأكبر tsarki daga kari babba awil asghari ko kuma karamin kari ba zai yi ka karanta wirdin tijaniya ba babu tsarkin kari babba ko karami ɗayan biyu karamin kari kan dama mun sani usually mutum in zai wirdi lallai ne ya je ya zaga ko in ya zaga din yayi alwala haka ne ma'anar shurudu taharatul hadathil asghar misali bayan ya kai je ka taba ruwa a bayan daki kai tahara ka fito kai alwala to sai kari ya same ka to ba za ka yi wirgi ba sai ka sake alwala ko ma ba za ka je bayan dakin ba shi ne ai hadathul asgar kari na alwala tsuguno bauli rihi ko maziyi ko wadi banda mani ko wa'annan duka suna karya alwala dole sai an saki alwala in sun faru wadi bawali tsuguno tsarki kawai ake yi amma abin da ya shafi mazi shi an zo tsarkin kamar yadda mun sani duka mun karanta a fiku sai an yi niyya ana yi wa tsarkinsa niyya ko to da dai duk abin da ya ta'allaka da su don an yi wannan sannan a karanta yurti in kuma babban kari ne fa mutum da jaraba a jikinsa ba zai yi ya yi wirji ba namiji ko ta mace ba zai yiwu ba misali mace tana jinin al'ada ya halatta ta yi wirdi lazumi ko wazifa ko ya halatta ko zikirin juma ya halatta tana haila tana al'ada ina ji an santa ka ko? sallah ai baya kanta ta wazifa da lazumi ma baya kanta da hailala amma in tana so shi wazifa da lazumi ba kamar sallah bane tana iya yi sallah ai ko tana so ba za ta yi ba ko dai mace ita mai kokarin addini ne sosai in tana haila sai ta ce kai ni fa gaskiya zan yi kawai to a fatawar mallam Abdurrahman al-Akhdari za ta iya cillawa waje da musulunci ba saboda man man man salla ala ghairi wudu'i muta'ammidan to kaga huwa kafir amma wannan ta sace shi kadai malamai ba su karba ba yana cikin abubuwa ba shi ne ko biyu ne wanda malamai suka mayar masa da kansa a cikin alami wannan din yana ciki jumhur na malamai ba su tafi akan wannan fatawa ba ba zai kai har kafirci ba so ba karɓa ba manyan na jumhur na malamai so amma banda wirdi don wirdi da yawa ya saba da fikihunsa ya saba da na na sallah irin nan kana tana iya yi amma dole sai ta yi tsarki ko dai ta yi ɗahara ma'ana ta yi ba zai yi ta yi amfani da ruwa ba ai za ta yi taimama ne sai ta yurbi kuma za a ba ta lada full yamma taimama za ta yi don ta yi alwala ma ta yi aikin banza ne alwala ba ta yiwa da janaba da wannan haila a ce za a yi ibada ko janaba kasan ana yin alwala ai da janaba ai ibada ko dai ba sani ba ana yin ibada kai da janaba sorry amma ba zai yi ayi alwala ba sai taimama mai janaba in ya rasa ruwan wanka lokaci kuma zai fita saboda muhimmancin lokaci aka ce buga taimama ya sallah daga bayan ya samu ruwa sai ya wanka ba zai biya sallan ba kuma kada ka manta ba haramun ne ba ya karatun qur'ani in mutum yana da janaba amma aka ce yi sallah kuma ka san sallan dai ba ta yiwa sai da karatu na Qur'ani da duk abun da ake sai yayi in a bayyane ne ya bayyana in a boye ne ya boye shari'a sabani hankali haramun fa zai aikata kuma ya halatta a yau in kadan haramun ne bai jana bai karanta Qur'ani illa al-ayata aw ayataini ga masu haila da biki ko haka ne su ayata al'au ayatai ne wa na'awha kamar masu fikihi suke faɗi da yake masabar mu ta malikiya ba ta yadda mai jana bai karanta qur'ani ba eh haka ne ba ta yadda ba sai kaɗan akwai mazabobin da su babu wani tsanani sosai kamar mu amma mazabar mu gaskiya sai dai in babu ta'awwa ko babu abin nan tawai daɗin nan neman tsari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga abun tsoro ko wani abu ayan qur'ani ce ko can cikin suratul baqara amma in ka faɗe ta ba komai hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi ma ayan qur'ani ne can cikin suratul ali imran ba komai la ilaha illallah wannan ka zikiri ne ma kuma ayan qur'ani ne qala man lahu la ilaha illallah ko haka kuma an kira ka kai tawaida wani jinninsa sun tashi to sai aka kira ka to ba ka ce za ka tona kanka asiri ka ce ai ni din yanzu ba da tsarki ba ka bari bari je yi wanka in dawo a a kai hawa kai bismillah kawai ka kama aiki kawai kai ruqya kawai abun ka kai tsaye kuma akwai malamin da suka ce ko ya kai tsawon suratul jinni za ka karanta ma ba komai wayan su ne wai suka ce wai ko falaki ko nasi ko menene na malawai suka ce ko ya kai suratul jinni samanin wa ishirina aya ka ja su kawai ba komai to kaga da janaban sai mutum ya buga taimama ya yi sallah kuma sallah ta yi to haka a babin abin da ya shafi nan karanta wirdin ɗariƙa sai macen sai ta buga taimama sai ta yi abin nan ta yi karanta wirdinta ba komai amma in ta bari ma ko babu matsala in ta yi kuma tana da lada full kaga kawai in tana da kwaɗayin lada zai ta abin nan sai ta yi za a yi tsarki daga kari babba da kari ƙarami da ruwa ko da taimama alal haddi shara'i bisa iyakan cewa da shari'a ta yi dinna yadda shari'a ta tsara ake yin tsarki da aka za a yi ma'ana irin yadda za a yi tsarki in za a yi abin nan alwula da sallah yadda shari'a ta tsara za a yi in ka shiga bayan ɗaki ga tsarin da za a yi ga yadda za a yi ga dukka wanda muka karanta a fiku to haka za a yi shi alal haddi shar'i bisa iyakan cewa na shari'a yadda ta tsara za a yi to haka za ka yi saniha bayan mun gama na farko tsarkin kari babba ko ƙaramin kari da ruwa ko da turbaya a bisa iyakancewan shari'a to na biyun kuma at-taharatu min al-khabath shine tsarki wato daga najasa mutum ya tsarkake kansa ya daga najasa ya raba ya cire najasa jasadan a jikinsa wa tauban da tufafinsa wa makanan da wurin da zai yi wazifa ne ko lazumi ko kuma hailala ne ukun nan duka sai ka raba su da najasa kafin ka yi wazifa wazifa ta inganta kenan na farko ya gwada mana duk mutumin da ya yi wazifa ko hailala ko lazumi tare da babban kari ko karamin kari bai tsarkaka daga ruwa ko turbaya ba da bisa haddi na shari'a to kai tsaye kawai wirdin bai ba ko haka na biyun nan duk mutumin da ya yi wirdi jikinsa da najasa tufafinsa da ko tufafinsa da najasa ko gurin da ya zauna yayin wazifan da najasa in ma ba a zaune yayin wazifan ba ko hailalan in a tafe yake in abin da ya hau din in akwai najasa abun hawa ne ko takalmi ne da ya hau yake tafiya in akwai najasa to fa akwai matsala eh wirdin akwai matsala bai yi ba saboda karka ji an ce ya halatta a wirdi a tafe kana tafiya baka san takalmin ka taka kashi baka ce wai wirdin ka ya bai ba dole sharadi abinda ka haulin ya zama tsarkakeke take tafiya ko ɗaya daga cikin su ne da najisan wirdi bai ba ko dukkan su ko biyu daga ciki jasadan wa thawban wa makana dole a tsarkake su daga najasa khabar in ba haka ba wirdi bai yi ba ko an yi kuma sai an sake salisuha na ukun sharuɗa na ingancin wirdi shine sitrul aurati ko satrul aurati mutum ya suturce al'aurarsa ala haddil matsalobi fi salati a bisa yadda ake bukata ake nema mutum ya yi bisa iyakancewa da aka yi a shari'a na abin nema ga mutum ya sitarci aurarsa a sallah shi ne namiji wajibinsa shine daga cibiya zuwa gwiwa haka ne in bai ruhu ba ne in dai za a ga daga saman cibi ɗinsa zuwa ƙasan gwiwan sannan yana sallah to sallan ba ta yi ba wata wani hadithi ya ce in mutum ya yi sallah kan kafaɗinsa babu wani abu to nan ma bayi da sallah kenan a samu wani abu dai da zai rufe jiki to haka mace ita kuma dukkanta gaba ɗaya za ta rufe jikinta sai dai ma'adal wajhi wal kaffayn sai dai fuska da tafaka su kaɗai za ta bari to in ta yi bisa wannan tsari na suturci al'aura ta yi wirdi to wirdi ya yi haka namiji alalakalli dai a samu wato koda zulaika doguwar jamfa wadda za a ganka dai cikin sutura bara a ga abin nan jikin mutum ba haka ka zauna a mutunce ka yi wirdi yana da kyau in so samu ka fesa turare ma yana da kyau sosai shine satrul awrati alal haddi al-matlub fi salati mutum ya suturci al'aurarsa bisa haddin da aka nema a cikin sallah rabi'uha na hudu cikin sharuɗa na inganci mana kenan fa in mutum bai suturci al'aurarsa bisa haddin da ake bukata a sallah ba yayi wirdi wirdi bai ba sai an sake shi shi ma rabi'uha na fudu tarkul kalami sharadi ne a bar magana in ana wirdi lazumi wazifa zikirin juma sharadi ne a bar magana ibtida an wadawa man tun farawa kuma a dore ba wai a'a lokacin farawa kadai aka hana ba in mutum ya dade yana yi kafin ya gama yana da dama ya magana a'a daga farko har ƙarshe illa li uzrin sai dai in uzri saboda uzri in akwai uzri to ana iya yin magana an gari ba kaman cewa misali hanawa aka yi duka ba in akwai uzuri ana iya yin magana a yi sallah kanta in uzuri ya shigo ana yin magana ko uzuri na lalacewar sallah liman ya rikice bai san ma menene ya sallar take ba to ya halatta a yi magana liman ya juya tattauna sosai a fidda me ya fi me ya gaskiya wannan sun ce kaza wannan sun ce an rikice ammar subhanallah ya tashi wasu suka sake subhanallah ba tashi bane to baki ya rabu liman ya rikice shi ya dubi menene han ya kwanta mar hankali shi in bai gane ba to ya juya ya tambaya ya dubi adilai wanda yake ganin suna da natsuwa sosai su ba rikitattu ba da don akwai wanda shi kullum in den don ta shine ba to sai an yi rafkanwa saboda a rafkane ke kawai in dai liman bai nitsu yayi muku sallah yadda ya kamata ba shi kullum a rafkane ke in don ta shine zai ta yi subhanallahi wa liman ne kawai ko liman bai kuskure ba to ba irin su za a tambaya ba akwai natsatsu wanda in ka gansu kai ka ce dutse ne wurin shiru a tafe shiru wurin ka ganshi ka ce mala'ika ne da kagan shi kawai kaga na tsatsi to irinsu zai juya masu muru'a masu mutunci sai tambaye su yaya ne ne kan abun nan yake sai ce a'a ai raka'a biyu ne shikenan sai ginu akan abun da suka gaya ba kar ya tambaye wanda shi shi kadai yana tafiya ne a waiwaya ba a kira shi ba akwai irin su shi kadai ba za ga yana dariya ba abun da ko yana surutai shi kadai to don ka tambaye wannan ba abun da zai amfanar to to bellantana wazifa sallah ma kenan in ta kama ana yin magana in irin wannan da ba wani kabri ba wani badi kawai a gyara sallah ko a ci gaba da tafiya amma idan abin da ya shafi magana ce ta dole ta kama ko ta kuskure to akwai sujada misali kaga yaro ko makafo zai fada rijiya ko ba wani a kusa da zai gan shi ya hana shi to ka kuskura ka bar shi ya fada in ya mutu ba za ka kashe kama in bai mutu ba kuma a mahaddi ta'ziri saboda kai kai kace kai kai kai ka tsaya ina sallah bari in gama tukunna ka tsaya a wurin kar ka kafa kar ka ƙara gaba kar ka ƙara ba ko kuma a yi hannunka na dama kalma biyu shikenan ka gama sai kai bani nan za a yi sujada an fahimce ni ko kuma a kana sallah kawai sai wani su sai wani ce wane sai ka manta ka sallah kace na'am kaga mantuwa ne shi kuma ba dole ya kama ba mantuwa ne to shi ma dai za ka yi bani ko kamar da yadda duk muka karanta da ku a fi ku duk mun karanta wannan ko to fala yadurul kalilu inda magana ce a wazifa ko lazumi ko zikirin juma'a kadan baya baya cutarwa baya sa komai mun ka dan yar magana kadan amma fa yawanci nan fa gaskiya ana magana da mukaddamai ne kar mutu ya faye sa kansa rigan da ba ta sa ba yawanci mukaddamai ne in kai ba mukaddami bane kawai kai people ne haka in ordinary somebody kawai ka mai da hankalinka ka natsu in kana wazifa ko menene kai karkai karkace kai shiru sai dai in wanda ya kama dole ne yamma magana dole kai magana ne suna nan su ma kuma za mu ga karanta su yawanci ana magana mukaddamai don mukaddamai suna da wani khususiyatu a wurin wazifa mukaddami yana iya yayi zama na harɗe ya samu amma banda kai muridi kai muridi kai zaman tayya dole saboda wai ana lura da mukaddamai suna da nauyi da yawa suna su ne masu koyar da ilimi su ne masu kaza kaza su ne masu suna tare da wahala wani lokacin kafafuwan suna ciwo to suna da su ana dan musu musamaha saboda nauyin da yake kansu ko yaushe suna zaune suna ba da ilimi da sauransu shiryar da al'umma to suna da dama su yi irin zaman haka ilimi a wazifa amma kai in kai kai laifi a muƙaddami shi ya samu maulan mashiyon gibri ma radiyallahu anhu saboda laruran ciwon kafa ma kafa a miƙe ma yake ƙarshe yake yin wazifa so wala yadurul qalilu babu baya kadan baya cutarwa na magana ana cikin wirdi kal kalimati kaman yin kalma daya kar ka tafi misali wani ne zai tafi kai bai ji ba bai gane mai kake nufi ba ka saki bai saki bai fahimce ka ba ka ce to kar ka tafi nace kar ka tafi to sai ya zauna ta jiran ka sai ran da ka gama lazumin ka ko kuma kaza din ka kana da wani bayani da shi kenan wal kalimataini haka nan kuma kaman zance da kai kalma biyu shi ma baya cutarwa a wazifa asna'ahu ana tsakiyar wazifa ko ana tsakiyar wirji kai kam da kai kowanne ba wazifa ko lazumi ko zikirin juma asna'ahu tsakiyar wirdin kai magana to babu komai wa ammal walidani amma uwaye baban mutum da mamar mutum ويجيبهما على قدر ما يطلبان zai amsa musu gurgudun yadda suka nemi magana suka ce ma kaza kaza nan kan kaza kaza ya aka yi ne kace eh kaza ne suka sake ce to kaza ba da aka yi kaza da ya aka kace eh kaza ne shi ma suka sake ce to da aka yi kaza da kaza kaza ba ya aka yi eh kaza ne gurgudun yadda suka nemi suna buƙatar amsa suna ta tambayan ka kana aikin wirdi ne fa duk ko ya kai har ka gama wirdi ka rika ba su amsa kawai su ala kadri ma ya tsulu bai gurgudun yadda suka ne ba kawai ka ba su kai ta ba su amsa kawai yurdin ka kuma abin da ya same shi iyaye kenan ka ji matsayi malam da Allah jarrabe shi da raina iyayensa ya halaka ya bu ka dubi matsayin su ba haka kuma sallah in nafila ne sun ma magana ka amsa mabanda farilla su ma nan ba su samu abin nan ba gejin wannan ba sai dai manzon Allah shi kadai shi kuma ba ko ko cikin uwar dakan Ka'aba kake kake sallan farilla inda zai yi ai sallan farilla a ciki ba ai ko sai nafila ko to ko to za zai yi a ce farilla ce kuma ya halatta a cikin uwar dakan Ka'aba kana yi a ciki annabi ya kira ka dole ka amsa wajibi ne ya ala da annabi ya kira shi ya aka da bai amsa ba ya gama sallah zai ce ya sallah ina neman uzuri lai lokacin da ka kira ni din eh sallah nake yi ce a a a ni din zan kira ka ce wai kana sallah ne fa ma da ulai kaumi la kaduna yafqahuna hadithan me yake samun mutane ne ba za fahimtar Allah in yayi magana ya ayyuhal ladina amanu ya kai ke me kake daukanta istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum an ce ma in ana cikin sallah ba ta aiki da aya kawai ne yanayi kake in manzon Allah ya kira ka dole ka amsa shi kadai ya samu wannan halitta da zai yi ka ji kiran Allah Allah ya kira ka to nan ma sai ka amsa ko malamai suka ce ba kar ka dauka wai sai wai yanzu annabi ya yi intikali ba zai ya kira ka ba ina suka ce zai yi kana sallah kawai sai ka ji kira kuma a ce ma manzon Allah ne sai ka amsa kawai kawai da gudu saboda haka iyaye ba ƙananan mutane ba ne a wurin ɗansu ibada wadda aka hana magana amma aka ce in an yi in sun yi nemi mutum wajibi ne ya amsa musu dai magana kuma wa yabni alama taqaddama lahu ya gama magana da iyaye gurgudun yadda suke bukata din sai ya gina akan abin da ya gabata gare shi ba zai sake cewa wazifa wai ta lalace ko lazumin ya yanke ko hailar ya yanke ba dama ya yi istighfarinsa talatin yana cikin misali salatul fatah ya yi ishirin misali kawai sai babansa ya zo ya ce ni kam jiya kam ya aka yi ne bakon nan da ya zo kaza kaza ya ce ai ya ce kaza kaza kaza ce to bayan ya tafi kan me ya fa eh lalle mun yi kaza mun yi kaza to jiya kam gona kam da kuka je ya aka yi kaza kaza ka ce ai baba kaza ba wai za a baba baban kam ah wane ko kuma in maganar ta ya kace baba dai wazifa nake ne dama na dauka ko maganar ba za ta yi tsawo bane bari in karisa tukunna mu a a shi ya gama iya neman accountability duka da yake so ka bashi na abin da ya zo wurin ka da bukatan ji sai ka daura bara ka sake wazifa daga farko inda ka tsaya in ashirin misali ka tsaya salatul fatih sai ka tashi ana ashirin da daya dama ya tsanka yana nan yana jira ku gama kawai sai ka daura ka ba abin da ya faru iyaye kenan wakazalika hukumu zawjati ma'a zawjiha kuma haka hukuncin yake ban mata da mijinta ba fa miji da matansa ba mata da mijinta mace in mijinta ya nemi accountability na wani abu to ta bayar gwargwadon yadda ya nema ya bukata ya tambaya ta sake bashi ya sake tambaya ta bashi ya sake tambaya ba wai ita in ta tambaye shi ne wai wajibi ne shi mai bada amsa ba wa kai ita matan nan ya tambaye ta dole ta bada amsa amma ita bata da iko ta cewa za ta tambaye mijinta wai wai sharadi ne yana wirdi wai sai ya bata amsa a in ya bata amsa ma ya laifi haka kuma uba in ɗansa ya tambaye shi ba zai yi ya bashi amsa ba in yana wirdi sai dai ɗan dole sa shi ya bayar dalika tajuzul kalimatu haka nan ya halatta ai kalma ɗaya wa nahwiha ko kwatankwacin kalma ɗaya kamar biyun kenan lil akhi ga dan uwa haka kawai ma ba ubanka ba ba mijinki ba haka kawai ma mutum ya zo kana wazifa ko kana wirdi ko kana lazimi to ni kan dalla kaza kaza kaza sai ga dan eh ko kuma a inna eh ne ko a kaga kalma ne ko kuma ban yadda ba kar a kuskura ta ji yayi ballo ba wani abu ne ke ban yadda ba kar a kuskura sai ka juya kawai ka ci gaba da wirdinka ko ana jakin wazifa ne aka ma magana kana iya bada amsa kalma ɗaya biyu babu komai sai sa wata rana da na kira wani a cikin ku nan na yi kira yi sai kara min wazifa a bai ɗauka maka da farko eh tambar faɗa da ya ta gaji ko ba komai ko people ne kawai ni haka idan na kira ka ya halatta ka amsa abin nan in ka dau wayan sai ka ce mini in ka ji ni ana wazifan kana ji na kana in kai kana kace na in na umurni ne kace na mana kaji in kuma kaza a ba ba ai ba ba samu ba in lazumi kake ai kai ba ka ba ka ga ba malama ne kawai mu magana mu kai ka cika bada lazumi ka ai la ai la sani to akwai wanda kuma ya kara mini wazifa shi kuwa ke to allewa wannan duka dai bai karanta wannan wurin bane shi yasa da ya karanta da wani da zai zauna ne ya sakarkata kawai ya bar su su ta wazifan su muna ta magana har mu kama iya iya magana mu ya ci gaba in ma shine mukaddamin da yake bude wazifan kenan zai zai shawarara mu yi magana so wannan wannan kenan kaga rashin iso nan wurin ne ai muna karanta littafi ina tuna lokacin da muka yi wannan magana amma da yake ni na san wannan wurin na san sauran littattafai duka na fikihun dariƙa inda aka yi bayanin nan to sai abun ya ban mamaki nake kai wato rashin sani ma dai ya fi dare duhu ai sakewa za ka yi ka yi magana sosai kana wazifa ne kana lazumi ne kana menene babu komai to kaga nan al'akhu aka ce ko dan uwa haka kalma ɗaya ko biyu in ka ga laifi kalma ɗaya ko biyu ko ka ba shi amsa ya sake tambayan ka ka sake ba shi amsa kalma in ya sake sai ka ce ka juya ka ka samu wazifan ka to ha to zaka wuce haddu shar'iyyai in ka gara ka tunda ake kalima a wa nahwiha to nahwiha kan ai kaman kamanta kenan ka dan memeta to ya kare an rufe gate in al'akhu ne illam menene tufidil isharatu in har in kai ishara ba zai gane ba kaza akwai wanda baya gane ishara eh in ka in kamar ishara ba zai gane ba maganar kurame din nan to in har ba zai fa'idantar ba to kamar bari bari kamar wane ba zai yi ba ban yadda ba shikira ko kuma yayi ayi ko makamancin wannan wa qalu shehunan ɗariƙa suka ce, Inna hukumar shehi, hukumar walidai, hukuncin shehi daidai ne da hukuncin iyaye. In yi ma magana za ka amsa masa gurgudun duk yadda ya bukata ku yi magana sosai, kamar yadda aka ce iyaye in sun ma magana, fayajibu huma ala kadri ma ya tulubani, ko? To haka shehi. Shehin nan kuma babu iyakancewa. shekhu talqinin ne ko shekhu tarbiyatin duddai ko ma wanne ne daga ciki za a amsa masa gurgudon yadda ya bukata na magana to shine abinda wannan sharadi na hudu yake gwadawa kawai dai ba a magana sai dai shi yana da emergency kofar emergency ba wai maganan gaba ɗaya bane aka hana kar ta yawa ta wuce kalma biyu in ga ɗan uwa ne kawai musulmi haka ahali ko kuma musulmin da yawa don wani kasan ba ahalin ba ne ba to za a yi mara magana ɗaya biyu in iyaye ne gwargwadon yadda suke bukata in kuma shekhi ne ko miji ga mata su ma iya gwargwadon yadda suke bukata amma in wani ne haka babu in kuma babu wani ma da ya istifta'i wani abu na fatawan wani abu babu kowa haka kawai kana cikin wirde ya kace oh jiya dai sai nayi kaza da kaza da gangan kuma ka sani sai ka koma kuma wirdin ka da gangan fa ko kuma kana wirdi ana wani abu ka sani ba sai ka ce kai kai malam a kai kai ba ne wannan kuma ka wuce gona da iri to ba zai inganta ba yurta eh da gangan ne ai eh da gangan ne wannan an ce an ba daga farko har ƙarshe an hana to amma in da uzuri ga kofofin emergency an gaya mana amma in ba uzuri haka kawai don daɗi magana kana wirdi ka dakatar da wirdi za ka yi wani suna magana maka samu su baki saboda ɗabar wasa da wirdi to wirdi sai ka sake shi ya ɓaci akwai irin su wallahi masu surutu dan minti biyar da zai wirgin ya gama ba zai iya haƙuri bai yi magana ba wani suna taɗi kawai sai sa baki ya ce ƙarya ne wallahi ba a yaka ba sharri kuke masa a ka ba ka ba to ba hidda ba eh to khamisuha sai na biyar na ƙarshe ko niyyatu qira'atil wirdi aw al wazifati aw dhikril jumu'ati sharadi ne na ingancin wirdi kai ni niyyatu qira'atil wirdi kai niyan karanta wirdi wato lazumi kenan ko awil wazifati ko kuma wazifa aw dhikril jumu'ati ko kuma dhikrin juma'a kowanne ma'ana ka faɗi menene zaka yi ba wai lazumi da wazifa da zikirin juma'a da zikirin juma'a duka zaka abin da zaka zaka yi duk abin da kake nan dole ka ayyana wa alaihi ta'yin waqtil wirdi wa alaihi ta'yin waqtil wirdi wajibi ne akan sa ya indicating ya ayyana wani lokaci ne kuma zai wirtin bayan niyya din yayi wa wazifa nata yayi wa wirdi nasa yayi wa zikirin juma'a nasa to sannan kuma dole a wirdin ya ayyana in na safe ne in na yamma ne ba wai kawai zaka ce na yi niyyar wirdi kawai lazumi ba bai yi ba dole sai ka ce wirdin sabahi ko wirdin masai in ka ce niyyar wirdi kawai baka ayyana na safe ko na yamma ba babu wirdin bai yi ba bai inganta ba min safhin aw masail na daga wirdin asuba ne zaka yi to dole ka ayyana aw masail ko wirdin yamma ne zaka yi dole ka ayyana faman taraka shartan duk wanda ya bar sharadi min hadi shuruti daga wa'annan sharuda guda biyar da muka karanta wajabat alaihi al-i'adatu wajibi ne akan sa ya mayar da wirdin akwai ruwa a saman hakurin nan ba i'adahu ba ne i'adatu ne ma na wannan babu digo amma akwai dole akwai digo kuskure ne na ɗaɗi wajibi ne a kansa sai ya mayar da wirdin wala tafi niyatu mutlaqi dhikri bai isarwa wato mutum yayi niyan wawaitaccen zikiri bisa wawaitawa kawai ka zo za ka yi wirdi na safe ko na yamma ko kuma wirdi wazifa ko zikirin juma ko ayyala kawai ka yi niyya na niyan zikiri kawai ba ayyana kaza mutlaqu zikir kenan sake ba kaidi ma'ana kai niyan yin zikiri kawai haka ha bai yi ba da zai ba zai sarfa bal bari lamarin ba haka yake bane la budda min qasdil wirdi ba makawa dole ya nufi yin lazumi ne awil wazifati ko kuma wazifa dole ya nufi walau talaffaba bil ladhi yuridu shuru'a fihi fawasi'un walau talaffaba da dai zai furci bil ladhi yuridu shuru'a da abin da yake nufin zai fara yi na wirdin ko wazifan to fawasi'un wannan kofa abu da take a yalwace take ba za a ce ya ɓaci ba da yake wannan wato abin da yasa ya kawo wannan saboda faɗi abinda aka faɗa na cewa anniyatu mahallu halqalbu niyya mahallinta zuciya ne to akwai ammawan mutane wadda karatu ba layin su bane su komi kawai sai ko tambaya ko kaza ba su da to su kan furta niyya har na sallah da sauransu to da kai kaɗan daga cikin malamai masu shaddadawa da suke cewa in ka furta niyya a wurin yin sallah baka da sallah ma gaba daya to amma mafi yawan malamai dai gaskiya ba su tafi akan haka ba an dai kuskure to haka wurin niyan auradu din ma idan mutum da zai furta din fawasa kofan a yalwace take ba zai hana komai ba ma'ana ba zai sa ka sake wirdin ba amma dai abinda aka fi so niyya a zuciya ake kullata saboda niyya dama bigiranta kenan bigiranta shine zuciya don haka ina ga za mu takaita a nan na ɗauka za mu samu shiga ma shurutul kamal ɗin to amma mu bari kawai sai mu zo mu yi su su ma next insha Allah su kaɗai ɗin su bi mashi'atin Allah tabaraka ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك لا اله غيرك ونستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم